masarari sanin ku da masar wani shiri na kuna barka da hantsi shirin da ya saba zo muku kai tsaye da gidan radio freedom da jama'a mita 99.5 zangon fm da ke nishar ɗake wayan bindin kano alhamdulillah yanzu daidai lokacin da za mu fara sauraron bakon mu ne wanda abokin aiki ya ɗanyi kyas akan gashi ko shi wane ne ya ce dambu mai hawa biyu kamar yadda na ji ana cewa shine mutum ɗaya tak ba sani ba ko akwai wani a cikin jami'ar bayero wanda ke da zama zama farfesa bayan fannin da ya taso yana kai wajen shekara kusan talatin wato fannin koyar da ilimi da kuma ilimin tsirrai wato education biology a wannan fanni tun kusa shekara littar tamanin daidai har zuwa tisa'in da bakwai yana wannan wuri inda ya samu profesa daga baya kuma sha'awa da kuma kutse-kutse da irin abin da za a ce mai kiriniya amma shi ya wuce kiriniya lokacin da ya karba abin saboda ya riga ya zama babban mutum da ka riga ka zama aikin kana wajen shekara talatin kana yi da kaga in aka kirga shekarun baya kuma da aka yi ko da ka zama dan baiwa a ce ka gama digiri da shekara ashirin da zuwa da biyu a wancan ma lokacin su kenan yanzu ne ƴaƴan mu ake cewa suna yi da ashirin ashirin da ɗaya da sauransu saboda zamani ne muka taras da kuma ni yadda nake kallon kama masu kurkucewa matsayin karatu da wahala ba iri ɗaya ba ce ba da wadda aka yi da da wadda ake yanzu da wancan lokaci kuma sai ya natsa cikin wani binciken wanda ya danganci kamar abin da ake ne kamar hanyar sadarwa da kuma dangantakar al'adun jama'a da wannan ita kuma tafiya ta tafiya cikin shekarar 2012 shi ma aka ce nan ma ya zama profesa kuma ba wai nan kano ta ce ya zama profesa ba a'a duniya bayan an karɓi aikace aikace shi ita ta ce ya isa ya zama profesa bis ga waɗannan rubuce-rubuce da ya a karan kanshi da kuma daga nan sai ya dawo fannin koyar da harkar aikin jarida amma kuma duk da haka ana aikin jarida kuma ana koyar da wannan abu da ake magana ta ilimin fasaha sadarwa wanda yanzu ya riga ya mamaye ƙasa allah ya sani akan wannan fanni muka kira shi ya sa dai kawai muka ɗan ƙara bayani kan wannan saboda akwai mutane kila wanda za su san shi kuma ba lalle ba ne ba san me yake a jami'a ta ina ya shigo jami'a kila abokan karatun shi san ga abin da ya dace baya kuma yanzu a jaje yana magana yana ta magana al'adun gargajiya yana magana shi bai karanta hausa ba shi bai karanta tarihi ba to dai ruwan abuwa kun ji inda suka ɗauko toshe a karan kan kanka in tafiya ta yi tafiya in ka zama ɗan baiwai to za ka iya zama kuma wani gwani shakun da yawa kama yadda zama kar ku ce mana zuga shi kar ku ce mana zuga shi ta wani abu ne da ba mu muka faɗi ba duniya ce ta ce ya isa ya wani abu Gaskiya.
Allah ƙara basira Amin.
Allah ƙara kwanan kwana Allah ja ja kwana Amin.
yanda yan baya za su amfana irin su aka haɗe da su ga masu neman ilimi in suka haɗe da su haka ne wato sujada ce kawai ba za su yi musu ba Haka Domin ne.
sun ce Allah ya cika ɗaya kowa sujada su Haka ce ne.
To, amma dai bi da kafa gaskiya ne ka tsinci abin da ke cikin wannan to ba karamin aiki ba ne Haka ne.
wani malamin mu ya taɓa rasuwa maka je gindin kabarinsa maka mai jana'iza shi ma malamin jami'a ne Ba abin da ɗaya daga cikin almajiran da muke karatun zaure wurin shi ya ce ilimi ya tafi to irin su abdullahi wa adamu da farfesa su ne ake kallon in sun tafi ana magana ilimi sun tafi kuma kowa da irin hikimar shi Gaskiya.
A fannin kiwon lafiya akwai wannan kowane bangare akwai abin da allah ke mutane baiwa haka to alhamdulillah mun shigo da farfesa abdullahi uba adamu ne domin mu duba wannan maganar kimiyyar sadarwa ta zamani wadda ake ciki yanzu wadda ta mamaye wato ta kai matsayin da abin nan da ake cewa ga alherinsa ta wannan gefe ga sharrinsa wani abubuwa za mu duba sannan kuma ƙarshen magana mu ga abubuwan da abin nan suke wanzarwa wannan sabon ilimi na zamani suke wanzarwa yaya mutane za su yi amfani da shi ya zame masa alheri alal misali yanzu duk mai neman ilimi ya san cewa ta amfani da wannan hanya ta ilimin zamanin nan da ake da shi na na'ura mai kwalwa za ka iya nemo duk ilimin da kake nema wani ma baka san shi ba sai dai ka koya ciki ko ka je ka nemi wani malami ya maka kuma ilimin nan bai tsaya ba da na zamani hatta na muhammadiyya duk abin da kake nema to yana ciki ya kaci yadda ka yi amfanin da shi shine rabautanka a kan shi Allah ka samu rabauta Amin.
Allah sa ƴaƴan musu rabauta da abin da yake mafi alheri Profesa Abdullahi Badamu barka da hatsi ne ma barka da zuwa barka ku dai salamu alaikum alaikum salam ya jami'a Alhamdulillah.
a dai a ce an dawo Ah, an da awal masu karatun digiri na biyu da na uku ne suka dawo amma masu digiri karatun digiri na farko ba su dawo to tukun.
to amma dai na san an ce za a yi ki zabe ina aka kai ka
to ban sani wani kila kai na bayarsa alaba alaba alaba da za Allah ya dawo sai da sai kai alhaji ado ya raka ka
ba zai barka da hatsi ya aje makarantar cewa zai barka da hatsi ne da ya za ga makaji tijjani ba da zuwa abinda muke magana na'am shi wani ilimi na'am
wato duk ilimi ne da mutane suke kallon kamar jiya ya zo ko an san inda ya fito tushen a ce ga wannan ilimi na zamani wanda ake ta kowa ya raja an ce yanzu komi za ka yi sai kana da wannan ilimi na na'ura mai kwakwalwa in zane za a yi hida ta asibiti a sa mota za a yi mata fenti da an samu wani wuri an makalata sai a ci garin fenti injin din mota in ya lalace an ci waje an makala wata na'ura ta kwamfuta na sai ta ce ga inda kanta ke ciwo da sauran abubuwa wai wai wai ina ina aka samu wannan ilimi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم ba wanda zai gaya maka takamaimai ga lokacin da aka ce gashi an fara wannan ilimin abu ne wanda yake murginowa yake tasowa tun daga dan tsoro yake zama reshe yake zama bishiya kuma yake zama yake yaduwa yake zama abin da ya zama amma masana tarihi sun riga sun nuna cewa a lokacin da ake yakin duniya na biyu a da arba'in da biyar da aka zama eh, kwarai da gaske a wajen shekara alif da arba'in da ɗaya zuwa arba'in da biyu tun da amara talatin da tara aka ce ko kwarai a lokacin ne gangamin mayakan duniya wanda suke yaƙi da hitler suka fara tunanin wani hanyoyi za su biyo saboda samo sakonnin da su sojojin yakin hitler suke aikawa don a tako su a fahimce su to yin amfani da kwamfutar a lokacin tana manya-manyan kwamfutoci gangimarin kwamfuta tun wancan lokacin a wannan lokacin za su cika ɗaki to da su aka fara amfani da su saboda a tafko sakonnin idan an tafko su a ɓarza su a fahimce su a san a inda abokan gaba suke dama an ce yaƙi dan zambali kwarai da gaske sannan a nemo hanyar da za a je kuma a- a bar musu waɗanda suka fito da waɗannan malaman jami'a ne manazarta a jami'a waɗanda suke dama abin da suka karanta kenan saboda farkon fitowar su wannan ilimin kwamfuta ɗin da lissafi ya fito shi yasa har yanzu har kwanan gobe idan dai za ka yi ilimin kwamfuta to fito da sai an haɗa maka da lissafi amma yanzu kwamfutar ana sarrafa ta ta yadda ba ka buƙatar lissafi kuma amma gundarin manhajarta kirkiro da manhajar abinda zai tafiyar da ita kwamfuta abubuwa biyu ne akwai kwamfuta injin akwai kuma manhajarta wanda yake tafiyar da ita kamar akwai mota akwai kuma direban mota to saboda haka ita ma kwamfutar gata tana da kama a ce kwamfuta.
hard- hardware da software ke hardware da software Na'am.
to software din shine manhaja wanda yake tafiyar da shi to kirkiro wannan manhaja din shine zaka ce an riga an yi shi tun wancan lokacin yakin duniya ita kuma hardware din wato ita gundarin karfin shi ma kwatankwacin tun wannan lokacin ne amma akwai hasashen cewa ya koma tun lokacin girkawa lokacin da suke amfani da wani abu da ake kira abacus suke lissafi da shi to saboda haka za ka iya can kai shi can farkon zamanin girkawa da ilimin girkawa da ita so kafin har zo a fara gan yadda za a sarrafa shi a sarrafa shi tun daga abu kasar har ya zama abin da ake kira kwamfuta yau to akwai hanyoyi da yawa da ake tafi na yin amfani da mechanical abin da ake cewa mechanical valves wasu abubuwan da suke har haɗuwa ake har haɗuwa ake tayarwa har dai kawo lokacin da za ka ce an fara fitar da kwamfuta a yadda muka ganin ta a yanzu muka suranta ta to in za ka ce ga yadda take muka suranta ta wannan kamar laptop ko desktop ko dai yar kwamfuta haka wannan da ake amfani da ita da aka cewa ibm wani kamfani da ake kira ibm su suka fara fito da karamar kwamfuta amma kafin lokacin manya-manyan gingimarin kwamfutoci ake amfani da su ta yadda kowace za ka ga an an cika ɗaki da ita an saka air condition an ta abubuwa don sai Da da ta ta yi aiki.
banci eh abin da ake kada zafi ya mata yau kan safi ya mata yawa kuma in ma za ka shiga sai ka sa farar riga sai ka sa akwai dai ka'idoji ma na shiga kamar a asibiti kake to da IBM suka fito da karamar kwamfuta abin da ake cewa personal computer in an ce personal ana nufin naka na kanka wata za ka iya naɗe ta ka tafi da ita kaga waccan wadda ke kamar ɗakin nan ai kaga ka ba ka tafiya ina ba ka da wannan rigimari ce personal computer din da IBM suka fito da ita ita ce ake ganin kamar farkon wanzuwar ilimin kwamfuta ga jama'a gari wanda a lokacin ana sai da ita da tsada wajen dala dubu shida to amma sai wane da wane ne ne kwarai kuwa kuma a lokacin ma ana ganin kamar wauta IBM suka yi da suka fito da ita dalilin da yasa idan ka zo ofis ka yi aiki to in fa ka gama aiki so kake ka koma gida ka je ka huta me yasa kuma za ka sayi wata kwamfuta don kai aiki da ita a gida ya za ka tafi da aikin ka na ofis kuma ka tafi da shi gida nasa tsari na bature Bisa tsarin yana bature.
kallon in ka je gida ka huta kwakwalwa ta huta ba wani kuma aiki da za ka kare saboda haka wannan amma kuma ga kaya ka ɗauka to domin shi ne.
abin kuma mai tsau- saukin ɗauka domin sai ka ce a tara fayil a tara waye da misali amma yanzu wannan da ka ɗauka ka sa aljihu ko yan jika haka ka saba sai ku tafi ai wato abin mamaki ma shi ne, wanda ake yawan danganta shi da kirkiro da manhaja ta take tafiyar da kwamfuta bill gates bai ma yadda da farko cewa iya kwakwalwar da ake bukata aka ce za a saka a kwamfuta ana ma bukatar wannan ba cewa yaya wani irin aiki za a yi har a fito da irin wannan kwakwalwar ta kwamfuta ai ta yi yawa a lokacin ga wanda suke sauraro yanzu kuma suka san kwamfuta za su fahimci abin da nake nufi a lokacin ana magana cewa a bawa kwamfutan nan kwakwalwar 64 megabyte wani ma'auni na a misali a ta ce karfin doki eh, 64 yes ya ce ai 64 ya yi yawa ba yadda za a yi kai da kake gida kake amfani da karamar kwamfuta kai amfani da wannan karfin na 64 aka ce dai a bari a matsayin shi ne eh, wato ya kalilan fara ya fara Mafi ya ƙarfi.
fara fara aiki da da shi
to yanzu ba 64 megabyte ana magana da 4 gigabyte wanda ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin wannan ne kuma har yanzu mutane suna ganin cewa ya yi musu karanci amfani da suke da shi.
amfanin da ake da shi saboda abubuwan da zaka saka a cikin kwakwalwar kwamfuta to kwakwalwar kamar wani kan gaya maka da farko 64 megabyte ne iyaka abin da ke dauka kenan amma wai wannan magana da kake ko da waya ta hannu ko da yana ganin ita ma wata karamar kwamfuta ce Kwarai.
ko da waya ta hannu wani lokaci sai kada an ce maka ta fa- ta ta ta ta yi crashing da kalmar turanci wani me yake faruwa yana nufin wannan karfin ne karfin waɗannan abubuwan ne ba ta kai ba a manhajar ce ta riga ta samu tangarɗa to idan manhajar ta samu tangarɗa sai ta kife saboda ita manhajar an riga an tsara ta ne a bisa wani tsari na lissafi idan kaza a yi kaza in an samu kaza to ga abin da za a yi haka ake ta rubutawa ake tsara akwai wani barazana da yake fitar da kwamfuta da ake cewa virus shi kuma ta yaya za a fahimce shi a matsayin abin da ke rusa za ka ce wato kwayar mura ce bayan mura Eh, kwayar mura ce shi yasa ai ta kanta virus din wata kwaya ce mai kawo illa ga dan adam wacce kuma har yanzu ba ta da magani saboda ba rai ne da ita ba to virus na kwamfuta shi ma za ka iya kwatanta shi da cewa wato wani abu ne wanda yake samu yake shiga cikin kwamfuta ko waya sai ya je durkusar da manhajar in ya durkusar da ita sai ka kasa yin komai wayanda suke kirkiro wannan virus din yara ne matasa kuma akasari sun an fi samun su a wajen kasashen da ake kiran su eastern europe a da kamar romania Yawancin Europe.
eh, Belgi- eh, romania eh, bulgaria hungary duk wa'annan kuma su suna yi ne kawai don nuna gwaninta ba don komai ba don wannan na iya zan iya yi kamar kamar mutum ya karce maka mota ya ɗauki hoge yaro ya ɗauki hoge kawai ya karta maka mota haka kawai ba wai ba ba ba wai ba Ba wanda ne.
wani turo shi ba shi kawai dai ya nuna cewa zai iya kuma ga motar ma kuma ga hogen ga motar ga hogen haka kawai kyala motar nan tana zama ba ai bara a dan karta haka kawai to su ma in sun zauna abin da suke kenan su tunanin hanyoyin da za su shiga cikin kwamfutoci don su nuna gwaninta su shi sa ake kiran su hackers masu masu dandatsawa saboda su duk hanyar da za a bi nake hanyar sadarwa ce hanyar waya ce to sun san hanyoyin da za su bi don su shigo cikin kwamfuta su dandatsa su saka abin da za su kasu fita da da farko farko ma sukan dan bar sako sai kwamfutar ta ta kai wani matsayi virus din yana ciki yana ta illa to akwai abin da ake cewa payload wato wani lokacin da zai kai ya jirgi ya fashe kamar kurji ne yana dubin ruwa yana yana ibar ruwa yana can sai ya fashe to shi ma virus din ya shiga zai kai wani matsayin da in yayi kokoli sai kawai ya fashe a cikin kwamfutar taka sai ya nuna maka sako ce da kai kwamfutar ka fa yanzu ta zama tamu ko kuma an riga an an ɗauki an an an cire an an kwace ka ko kuma idan kana son ka da- a dawo maka da kwamfuta ka to ka tabbatar ka aiko da kuɗi zuwa wannan lambar to amma kaɗan ne suke yin wannan saboda a cikin a cikin duniyar su masu yin wannan dandazon ba a yadda kai abin dan wai dan kai kuɗi ba abin mamakin kenan gashi da illa suke cutar da mutane su har sun kai ga sun san suna illa a sun sani sun tashi daga matsayin yara mai kattan mota kwarai da gaske ya sun to koma inda shi yaro mai kattan mota a yi manya-manyan masu kartar mota Ah, yi wani- wani- wani ai cewa mai motar ma ya matsa in dire Tunda bai san me yake ba.
ka san har yanzu yan hais Eh.
ana masu kuka da irin Kwarai.
wannan an ga sabuwar mota ta shigo cikin layi Eh.
wai har a rinka rige-rige dan mugunta Eh.
ana cewa ni zan fara mata lamba Au.
to ina jin su sun zama irin waɗannan Sun zama.
a sun zama kan saboda kuma ba inda ya malam tsira malam malam mu dan duba kaɗan idan muka fara magana yanzu amfanin kwamfuta ta ina za mu fara yadda mutum zai iya fahimta amfanin kwamfuta kafin a yi maganar ta shiga wuri kaza ta yi kaza ta amfanin ta za mu tsaya tukuna mu fara duba
to kai tsaye za ka ce amfanin kwamfuta wajen taimakawa mutum sarrafa bayani kai tsaye amfaninta wajen taimaka maka wajen sarrafa bayani amma ba ita ce take yin bayanin ba wani ne ike yin bayanin ike sakawa a cikin kwamfuta yake adana shi kai nemo wa za ka kai kuma za ka ci ka nemo domin ka fahimci bayanin kai amfani da shi wajen inganta rayuwarka ko kuma lalata rayuwarka saboda ita dai bayanin gashi nan a ce
da mai kyau da mara kyau yau yadda ka ɗauke shi ya danganta da manufarka da aƙidarka kamar mota ce idan kana tuka mota sai ta kuɓuce maka sai ce ta samu wasu mutane ta buge su suka ci rauni babu alƙalin duniya da zai saka wannan motar a kurkuku ba zai ce laifin motar ne ba laifin direban ne to haka ita ma kwamfutar ta ne. akwai bayanai a ciki masu kyau akwai bayanai a ciki marasa kyau tambayan ma da za a yi shine me yasa za a sa bayani mara kyau sai a yi sai tambaya mara abin da saman wannan tambayi ba saboda ai mutane a riga an san wasu ga aniyarsu yawwa wasu an san ga aniyarsu wasu aniyarsu mai kyau ce kuma can baya ina jin ma'aika gama da wannan magana da haka yi magana hakas din nan masu zaunawa kawai don su kirkiri baros wanda zai fada cikin kwamfuta ya bata abin da take da shi mara da to Kuma ba dalili
dangane gwaninta yau daga dara kaga to kaga kaga irin wannan wanda ya wani abu na badala ya sanya ai kaga dama a riga an san ba Na mutum inda yake- na ba ba.
mutum yake ba.
An adam kenan.
abin da yasa ne wannan magana saboda ana yawan cewa kwamfuta tana lalata mutane ko intanet tana lalata mutane ko wani haka mutum ya lalace shi ya lalace da kansa
daga gare shi daga gare shi ne saboda kai ka san inda ka nufa kai ka san inda za ka je ga bayani mai kyau wanda zai taimake ka ga addinin ka ga rayuwarka sai ka kauce sai ka koma wajen wani wuri zaɓin naka ne Ka inda samu- taka ce ka samu wani ya taimaka maka Kwarai da Ka ce gaske.
ita dama ciki kawai sawa ake sawa ake a Da aji na- da na kirki da na banza kwarai da gaske shi kuma ilimi ne kowanne akwai a ciki ai mara kyan ma akwai masu nazari akan kwarai farai kuwa kwarai kuwa abin da zai baka mamaki Kwarai kuwa.
mara kyan mummunan kowane irin nau'i ne na bayani mummuna da yake da a cikin za a sa shi a cikin kwamfuta to akwai wanda zai je shi kuma digirinsa akan wannan ne ina ina jin sai mu saka ta anan kila idan mun dawo sai mu dora kan magana binciken akan mummunan abu sai mu ji me yasa ake yi Na'am.
da kuma me ke zaki samu sakamako a ƙarshe sai ka dan sarrafa na'ura kaɗan kamar yadda ka saba a cikin wannan hira da muke da Profesa Abdallah Uba Adamu malami yanzu da za a ce har yanzu yana fannin ilimi yana koyar da fannin ilimi sannan kuma yana bangaren koyar da aikin jarida da jami'a baro kuma an ce har harkar kasuwanci na zamani yana koyarwa shi ma yana koyarwa wanda suke ce mashi da mumin hana biyu saurare sannan ku da nusa na wani shiri na kuna barka da hantsi shin da ya saba ka zo muku cikin wannan gidan rediyo limanin da limanin karfe takwas da rabi zuwa goma na kowace safiya tsakanin litinin da juma'a na kowane mako a yau cikin yadda allah muna tattaunawa da profesa abdullah uba adamu wanda malaman jami'a ke cima dambo mai hawa biyu kuma muna magana ne da shi akan wannan ilimi na zamani na kwamfuta kwanji an ɗauko tarihinta daga lokacin da aka same ta zuwa irin yadda ta zo ta zama a hannu da kuma irin na'urorin da aka rinka sa mata ko kuma ƙarfin da aka rinka sa mata da farko ana ya maye kaɗan to yanzu an zo an nanninka an nanninka amma saboda bayanai da ake sawa yana ana ganin maya maya maye kaɗan gangaro mun duba kaɗan daga cikin irin ayin da ake aiki da ita da yadda ma kuma aka yi wasu mutane gefe wanda suke jefa mata mararta wanda za ta iya halaka ta ma gaba ɗaya kamar yadda za a ce mutum na hama da mara kamar yadda yaro zai iya karta motarka ya ci daɗi su da haka suka fara hatta kai ga yanzu suna da nasu tsarin wanda suke janar na'am
abin da ke gaba to akwai abin da kusance shi ya fi ɗaukan hankali a yau musamman abubuwan sadarwa ɗin da ake fama da su wanda a yanzu ba ma akan kwamfuta ba akan wayoyi da ake amfani da su na yau da kullum za ka ga akwai programs iri-iri wanda za ka ga akwai facebook akwai abubuwa irin su tugo akwai irin su twitter akwai irin su whatsapp wanda za ka tura ma ba wai sako na text na maga, ko na magana ko na wato abin da ya shafi hotuna a irin wannan yanayi za ka ga ana samun matsaloli na ko cin zarafi ko kuma tura abin da yake bai dace a gani ba ko wani abu washin ba wani hukunci ko doka ko ka'ida kan duk wanda yake ci wani haddi irin abubuwa irin wannan za a iya ɗauka kansa babu saboda kai ka kawo kanka ga gaba za ka iya zama ba fice babu wani abu da yake da aka tanada wanda za a ce kar a yi wani abu na fatanci ga dan adam ko ga aƙida ko ga wani abu wannan hanyoyin sadarwar an yi su ne don a fasa bayani amma ba a kirkiro su wai don a fasa bayani mai kyau ba ko mara kyau mutane su suke fasa bayani mai kyau ko kuma mara kyau saboda haka idan ka je wani wuri a social networks inda ake cewa dandalin sada zumunci ka ji ana zage-zage abin da za ka yi shine ka fice daga wurin sai ka fita ka bar wurin saboda a yanzu akwai 'yan daba inda suke haɗuwa suke abubuwa marasa kyau kuma ana an san da su akwai kuma inda majalisi inda mutane suke zama suke karuwa da juna an san da su dama ai kaga irin wannan ak- daga lokaci zuwa lokaci tunda su ana ganin su ra'ayi-ra'ayi akan je a kama su wace an kai hari tunda an san inda suke zama amma wannan kuma bai hana sake da sake dawo wasu eh haka ne haka ne an kama su an kulle su ba su masu sake dawo kuma har ya gida har ya zama har ya zama gidan maza ai rayuwar dan adam kenan yanzu akwai wanda za a ga suna abin da ake cewa tagin sai a yi tagin ɗanka ma'ana a a shiga cikin inda shafin ka yake sai a tura wani sako tamkar kai ne ka tura wannan sakon ko yau ko da safen hotuna da batsa ko wani a makamancin irin ko yau da safen nan wani shugaban obasanjo tsohon shugaban kasa sai da ya gargadi cewa shi fa ba shi da twitter Au.
ba shi da facebook duk sakonnin da ya ake ce shi faɗi da ba ba shi shi ke bane turowa ba shi ke yi ba saboda haka ana yin wannan kuma ba ma wai a hanyoyin sadarwa ba haka kawai mutum zai iya zuwa ya sa kayan soja ce shi soja ne an sha kama masu ko ya sa kayan dan sanda ce shi dan sanda ne ko kuma ya zo ce ai shi ne dan uwan wani babban mutum dan a bashi kwangila ko kuma a saurare shi saboda haka dan adam aƙidar dan adam tana nan dai da kyanta da rashin kyanta da muninta hanyoyin sadarwa ba kusa da su yake ba ba shi ha- dama yake ya daɗa yaɗa wannan amma kamar misali mutum ya amfani da sunana ya je da sunana watakila har da hotona da komai nawa ya je yana isar da saƙonni watakila aka san abin da yake a ƙidoji na ko abin da zai iya cutar da ni wannan ba laifi ba ne yanzu mas- in na yi maka misali da shirin barka da hantsi akwai da suka je suka buɗe fili bar filin barka da hantsi freedom radio 99.5 fm kaga duk duniya ba babu wani shiri ne da ya wuce zama wannan wannan yawa kwarai.
shi wannan ba zai zama laifi ba kuma a rika tura abubuwa da suna idan idan ka ce laifi to za ka kama mutum ya yi abu za ka kawo shi gaban kotu ka gurfanar da shi sai ka tabbatar da abubuwa uku ka tabbatar da cewa yana da wata mummunar aƙida gare ka sai ka tabbatar da cewa yana da damar da zai yi wannan abubuwan sai ka tabbatar kuma da cewa yana da abin da zai iya yin wannan abubuwan wajen wa za ka je ka kama shi wajen wa za ka kai shi abin da yake ba a wuri ɗaya yake ba ita kanta wannan intanet ɗin da yin fi magana an ɗora ta ne akan manya-manyan gingimarin kwamfutoci guda goma sha uku tara a amurka suke ɗaya a ingila take ɗaya a sweden yake ɗaya a japan yake wato matattaran kenan inda mata- saboda haka in ma ka doke na farko to na biyu zai tashi in ka doke na biyu na uku zai tashi a lokacin da na uku ya tashi to na farko ya- ya farfado haka aka tsara ba wani shugaba da yake za ka kai karasa ka ce ai ka gabatanci a kanka a intanet ba za ka ce ka kai karasa babu sai dai duk inda aka tattaru akwai mutane da suka zo suka haɗa kansu suka suka fitar da ƙa'idojin zama nasu na kansu in ka ga an maka batanci za ka iya zuwa wajen mai wannan gurin ka ce ni wannan abin da ake yi Ba da ban ji sunana.
daɗin sa ba Kamar yadda Saboda haka a Obasanjo daina.
ya yi Eh, a kamar yau.
yadda Obasanjo kuma ya gaya duniya cewa ni fa ba ni da Twitter ba ni da Facebook Eh.
saboda wanda ya amfani da suna na a wannan abin to mu ma mun ce filin barka da hantsi 99.5 da ake gari ba daga gare mu ba ne
wasu ne kuma takan ma Wasu ne.
wani wani dan dan dan soyayya zai maka zai kafa maka fan page Haka.
amina wato Eh, shafi na kwarai, mai so kwarai, wani kwarai.
kuma zai maka dai kawai dan kiyayya dan ya bata ranka to amma hanyoyi ne da aka saka su wanda yake inda zaka je sakon da zaka je abin da zaka yi ya danganta ga aqidarka idan dama kamili ne kai mutumin kirki ne to wajen kirki zaka je in asharari ne kai wajen ashararancin zaka amma ita hanyar babu ruwanta turba ce kai ne zaka kai kanka a inda kake son ka kai kanka me za mu iya cewa dangane da misali tasirin wannan social network musamman ma yadda muka gani a amurka da yadda muke gani a najeriya wajen wayar da kai akan al'amura misali na siyasa da abin da ake ciki na rayuwa a ƙasa wani irin tasiri yake da shi To, tasirin shine yanzu mutane sun daɗa sannin mai suke ciki ya rayuwarsu take kuma bayanin za a iya kashi tantana kamar wannan whatsapp da kai magana in wani abu ya faru kamar ni yanzu a cikin whatsapp akwai wani wani wata majalisa da ake kira instant news group wato eh, masu aikin jarida ne suka haɗu suka kafa wannan saboda haka maimakon in sun samu labari kafin su kai su inda za a je a buga a wajen aikin da su ko a gidan rediyo su a nan wurin za su fara sanar da shi to kaga tantanan kana sanin abin da ake yake faruwa kafin ma wajen kwana ɗaya kwana biyu kafin ya fito saboda haka akwai tasiri na sanar da mutane na ilmantar da mutane na wayarwar da mutane kai yanzu bara in daɗa nuna wani tasiri whatsapp mata yanzu matan aure suna amfani da whatsapp wajen karfafa dangantaka tsakanin junansu kuma suna amfani da whatsapp din wajen watakila cinikayya wata za ta je kasuwa ta ga wani irin atamfa da take so ta ɗauki hotonta ta aika wa wani da su wanda aka ilimin mata.
gyaran jiki za- tarbiyyar zama wannan.
da miji iya girki duk komar irin bayani ne suna amfani da shi yanzu wannan ta whatsapp din amma profesa akwai wani illa guda ɗaya da idan misa- misali mutum ya tarar da irin wannan abubuwan da ba su da madafa ballan tana tushe alal misali sai kaga wani ya ɗorar ya je har yana yaɗawa shin mutum zai iya dogaro da kawai abin da ya gani a whatsapp ko a facebook ya ɗauka kamar labarai ne da ake tantancewa kafofin yaɗa labarai kamar ka ce kaji a freedom ko a- a wani kafin yaɗa labarai misali to ai wanda zai baka wannan amsar ba malamin kimiyya ba ne malamin tsoro ne malamin tsoro tsoro malamin addini na saboda abu ne akan ya dogara akan manufa akan manufarka da kudurinka a zamanin a kimiyyance babu ruwan wanda ya kirkiro su facebook su waye da manufar abin da za ka yi babu ruwansu su dai sun riga sun yi abu ne yanzu dan ana amfani da mota wajen sata sai ka ce an daina yin mota a daina yin mota kwata-kwata a daina hawa mota a gaga ba za ka faɗa haka ba ko dan yana hatsari a a a mutu ce an daina yi sai a ce a daina to hawa.
amma ai sai aka kafa hukumomi waɗanda suke ilmantar da mutane akan yadda ya kamata su tuka motar ba hana yin motar ba kuma ba hana tukawa ba amma an za ka tuka ga hanyar da ya kamata ka tuka saboda kakka je kai wa kanka illa kuma kai wa mutane illa kazalika wannan hanyoyin sadarwa wanda suka kirkiro su babu ruwansu da manufar da kai kake son kai amfani da su su dai sun riga sun ba da dama to kudurin manufar ya danganta ga zuciyarka ga tarbiyyarka ga inda ka nufa saboda haka wannan malamin addini shine zai zauna ya wa'azantar da kai akan cewa bai kamata ka ga wani abu mummuna ka ce za ka yi amfani da shi ko kuma ka daɗa yaɗa shi saboda a daɗa samun baɗala wai akwai wani ci gaba da za a iya samu kula nan gaba a ce yadda aka yi hukuma mai kula da kafofin yada labarai nbc wanda watakila an kaucewa ka'ida za ta tsawatar akwai ci gaba da nan gaba za a iya cewa wannan abubuwa na giza-giza mai ka samu shi suna ba yaran gida-gidan sadarwa gizan sadarwa a ce za a alkinta shi a ce najeriya ga hukuma da watakila take kula da irin wannan abubuwa akwai yanzu hukuma amma ita hukumar tana amfani tana mai da hankali ne akan gundarin eh, injinan masarrafan ba akan sakonnin da ake rubutawa ba amma wannan tambayar ta kana cewa ko za a iya samun wata hukuma da za ce karka zagi wani karka yi kaza karka yi kaza take za ta yi dalilin da yasa saboda iyayen abin wanda ka kirkiro da abin sun yadda a america kenan sun yadda da abin da ake kira freedom of speech kuma freedom of speech nan Yancin faɗin Yancin faɗin albarkacin eh baki.
ka faɗa abin da ka ga dama kana a america kana da yancin da aka zaki shugaban kasa kai tsaye ka nuna masa sha ra'ayinka ne in ya ga dama ya ce dan me ka zage ni shi ma ya zage ka amma ba laifi bane ka zage shi a america Eh.
amma an anan ne za ka ci na jai yau yau ko daga cin garin mu kana ga ai ka shiga uku wallahi ko bai uwa ko daga ci kana ga ka shiga uku to inda suka yarda da cewa akwai yancin ka faɗa abin da ka ga dama zai wahala ka zo ka fito da su ka ce kai ji ba abin da ya faru da Charlie Hebdo a Faransa kwanakin baya mutane suka ɗau- kafa mujalla suka yi zane na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka- kaga su a wurinsu su ba su ga illa ba amma mu kuma cin mutunci ne cin zarafi ne kuma akwai wanda ita suka kanta cewa kasan ma ta ce ba ruwanta eh ta ce babu ruwanta ai suna da yancin da za su yi abin da ga dama to irin wa'annan da suke da wannan aƙida su ne kuma za ka zo su ce wai da Allah karka je ka jefa hoto dan an zo an samu abubakar general an an sa hotonsa yana da wani mutum mutumi ai kaga ba da za a yi yanzu a cikin wannan whatsapp din da shauransu ai ana ta wato yawo da hotunan yan siyasa ta gaba mai masu neman takarar shugaban kasa ka dauki ga an dauki fuskar an dora ta akan wani an yi ta wannan abubuwan Wato ba gunki yadda za haka.
a aikace a daina yin wannan saboda kuma san waye yayi ba baka san a inda yayi ba baka san yadda abin ya riga ya faɗo ba kai kanka kai ma wani ne ya jiho maka an ka tambaye shi a ina ka samu sai ce ni ma a wajen wani na samu haka za a yi ta yaɗi ya mu ɗiɗi da abin ba a san waye yayi ba saboda haka yana da wahala kwarai da gaske a ce an fito da wani abu da za a takaita ko a tsagaita ko a yi abin nan na na sakonnin da suke ciki ya danganta ga kai naka kudurin me manufarka me niyyarka to malamai su ne za su yi wa mutane wa'azi cewa bai kamata kai kaza ba in mutane za su saurara kenan
idan aka faɗo kan wannan tafiya yanzu wannan na'ura za ka iya cewa ta zama ko kuma tsarin sadarwa ya zama kamar wani shakurkun da kusan komi kamar yadda faɗi tun budewa za ka ga an dogara a kan shi kuma gashi kana faɗin cewa babu wani laifi duk yadda mutum ya ga dama ya yi amfani da ita saboda ainihin ballagazar da aka samu tun daga lokacin da aka fara yin masu kula da na'urar nan domin nan ɗaya daga cikin abin da ake tawama da shi shine maganar irin harkoki na wasan kwaikwayo ka daɗe ana ta fama da kai cikin wannan harka ta wasan kwaikwayo na'am
wani lokaci ka zama uba wani lokaci uban goyo wani lokaci kuma ba ka zama uban goyo ba Kwarai da gaske.
ya ya ya ya wannan abu da shiga cikin harkar sadar wannan ta na'ura Kwarai.
ya ta shiga ya ya ya shiga cikin harkar to hanyoyi guda biyu na farko su yan wasan kwaikwayo da farko farkon fitowarsu mu muka buɗe hanya na duniya ta san cewa ana yin wasan kwaikwayo na hausawa tun shekara ta 2001 a watan augusta ta buɗe wani shafi a intanet inda aka kira shi fina-finan hausa amfanin wannan shafin shine a gaya wa duniya cewa hausawa fa suna yin wasan kwaikwayo saboda in kai maganar wasan kwaikwayo a najeriya ana yawan maganar fina-finan kudu na nollywood amma ba a ɗaukan namu a matsayin ma muna yi saboda hausa muke yi su kuma da turanci suke yi shi yasa nasu ya fi su bazuwa kishin al'adarmu kishin yarenmu kuma kishin mutanenmu ya sa muka buɗe farfajiya a intanet muka kira ta fina-finan hausa at yahoo.com inda mutane za su dinga zuwa suna muhawara akan fina-finan hausa kuma a sanar da mutane na duniya cewa muna yi ba na mantawa akwai wata jami'a a germany ana karanta a university of cologne suka shigo wannan gurin duk bayanin da ake yi akan sababbin fina-finai da kuma yadda ake muhawara akan daidaito da rashin daidaito tsakanin fina-finan da al'umma suka tattarawa ake ba wa ɗalibai suke nazari a kai kyauta kyauta eh kuma an sha zuwa tararraki na duniya a ta magana na sha sa zuwa a ta bayani a london ne a germany ne a america ne a ta bayani akan tarihin fina-finan hausa da kuma tasirinsu a cikin rayuwar al'umma wajen farfado da arziki wajen bawa bawa wato matasa ayyuka amma su amma wannan kasashe ya suke karɓar irin waɗannan abubuwa da kake faɗi ai akwai Domin gashi ya masu shiga nazarin su duniya akwai masu nazarin su sosai shekara goma sha Eh, suna nazarin su ne suna nazarin su domin su Mm, fahimci bayan yaya kayan rayuwar Hausa nazari take.
bayan kayan nazari ai kuma za ka iya auna tasiri cewa eh mun yi nazarin abin nan yana da kyau madalla madalla ko kuma su ba da shawara su ce to ya kamata ku gyara kaza ko da tabaka ko kuma su kawo wani abun aljihunsu su ce a gyara kaza alhaji ado ai ba a haka a duniyar nazari ai duk manazarci ba zai ce ga yadda za a gyara ba ai ba aikinka ba ne sai ba nan
ai aikinka a nazari ka nemo tasirin abu ka nemo tarihin abu sai ka tsaya me Amma- amfanin yin hakan amfanin yin ka saboda yanzu an san yadda abu yake ai shi cewa yi ga yadda kuma za a gyara ai ba ruwansa da ko a gyara ko kar a gyara ba aikin manazarci ba ne ya ce na zo ina kallon wasan kwaikwayo saboda ga yadda za a gyara yadda za a gyara in ka ce ga yadda za a gyara me daidai din kuma waye ya yadda da daidai din a yaushe aka zauna aka ce ga daidai kamar da abdullahi ba da muke faɗi ya fi kirlo da wannan shafi da wannan wasan kwaikwayo a mu a nan ƙasai sai ake titar da allah wa da yana wasu halayya da suke nunawa abdullahi abu adamu ba ya faɗi a cikin wannan shafi ya ce to ya kamata fa yanzu bisa ga abin da muke yi mun fahimci an ce ba a san kaza ba a san kaza mun daina
abdullahi ba adamu ba zai faɗa haka ba saboda ba aikin abdullahi ba adamu ba ne ya faɗa haka ba zai faɗi
su masu wasan kwaikwayon in suna ganin cewa ai mutane na kalubalanta su suna cewa wuri kaza babu kyau wuri kaza babu kyau an dai a daina kaza a daina kaza in sun har sun saurari abin da mutane suke faɗa suka gyara su wannan ruwan su wato amma manazarci ya yi katsalandan idan ya zo ya ce na duba fim kaza na ga ana batanci batanci ga wa a wajen wa waye ya ce batanci wai wai tun farko ba har yanzu ba a fahimci matsayin manazarta akan Akan- irin wannan ba na'am.
gaskiya ni Tun ma farko.
ni ma yau ka dan ƙara rudani abin da sa nake faɗin ai haka ka san dama manazarta rudu ne
abin da ya sanya abin da ya sanya ke faɗin wannan magana malam shi ne na ga yawancin masu iya fina-finan nan waka mutum zai yi ko wani rubutu zai yi ko kuma irin shirya fina-finan nan yana makale da malamin jami'a da yake tsammanin zai haska mai ko kaɗan ba haka bane ko kaɗan ba haka bane daɗa nanatawa ko kaɗan ba haka bane ya abin yake suna ke mai waka dangantakar su da malaman jami'a da suke ganin kamar sun yi su ilimi babu babu wani dan fim da zai zo wajen malamin jami'a ya ce da kai zan yi fim ina son ka nuna min ya zan yi. babu babu wani mawaki da yake zuwa jami'a yake cewa gashi zan yi waka a nuna min yadda waka take in ya rubuta ya kame ba in ya rubuta ya kawo ta wannan wani abu ne daban amma ba yi suke ba akwai masu yi kalilan to idan ya rubuta ya kai idan ya rubuta ya kai dama zai rubuta abin da shi malamin jami'ar zai nuna masa ya ce ga yadda ya kamata a bisa ma'aunin nazari da fahimta ga yadda ya kamata ka gyara kaza ka gyara kaza ka gyara kaza wani lokaci in kayi musu gyaran ma ba ɗauka suke ba saboda suna ganin kamar ka datse garɗan abin da suke son su yi, ko rubutu ne ko fim ne ko waka ce in ka ce a'a cire wannan to dan saboda me zai ka karo da to al'ada dan me ka zo wajena Ha?
dan me ka zo wajena to ai shi to neman eh, abin da ake cewa wai ai ai wani ai wannan abin ma farfesa kaza ko dokta kaza ko malami kaza ya ya ya kaddamar da shi amma akwai wato ya masu zo ne ya amfani da kai kawai kawai dan dai ya nuna cewa ai a cikin mashawarta Ya bi ka'idoji.
akwai wani kaza ko ya bi ka'idoji amma ba dole bane ya aiwatar da abin da wai aka yi.
farfesa tun farko kalmar wasan kwaikwayo wasu suna da rudani a kai ana ganin duk abin da aka aikata a cikin wasan kwaikwayo ana haska abin da al'umma suke aikatawa ne wasu kuma suna ganin cewa a cikin wannan wasan kwaikwayon akwai abin da bai kamata a aikata ba misali a rayuwar mace da mijinta a cikin wasan kwaikwayo an san dai alaƙa su ko wani abu ya same ta ta faɗi zai iya rike ta ko wani abu makamancin wannan to a cikin wannan an kasa samun fahimtar abin da ya kamata a nuna shi a talabijin da kuma abin da za a aikata a gida inda ake cewa ana yin budala ana ana yin abin da ba daidai ba a guri kaza shin wancan manufar da aka ce wasan kwaikwayo ana kwaikwayon al'umma yadda suke yi za a aikata ko kuma a za a haska alamun haka ne amma ba za a aikata wancan abin da yake ya danganta ga yadda ka fahimci yadda bahaushe yake bada labarinsa duk abin da muke kallo yanzu na wasan kwaikwayo nan, na drama na fim na koma me suke kiransa sun dora shi ne bisa ma'aunin ba da labari na bature kuma ba da labari na bature ya buƙaci cewa ana zaune lafiya sai aka shiga cikin wani masifa aka yi warware aka dawo cin gaba da man lafiya a takaice a a labarin bature idan ka ka ce wanta karuwa ce dole dole dole sai ka nuna yadda take karuwanci ko da za ka wanke ta daga baya ta zaman to ta gyaru dole sai ka nuna wannan batancin bahaushe shi bai saba da irin wannan labarin ba to ka ji inda ake samun matsala kenan illa ya kan an ce da kai wancan karuwa ce to ka san abin da ake nufi na karuwa ce to inda yan wasan kwaikwayo ake ganin wato eh, da matsalar su su sai sun- suna bin ka'idar yadda bature yake yi in an ce wancan karuwa ce to dole Zai sai nuna.
nuna karuwanci ko an ce wani dan daba ne dole sai sun nuna yadda dan daba yake saboda haka ake nunawa a america amma mu anan in ka ce ai wani dan daba ne ko ka ce wani dan iska ne to a al'adance in ka ce wani dan iska ne ka gama Ka gama magana.
ba sai ka nuna ya ike iskancinsa ba to wannan rashin fahimta tsakanin yadda bahaushe ike ba da labari da kuma son su kuma su nuna cewa su ma sun iso 'yan zamani ne da yadda turawa suke ba da labari shi ike kawo duk wannan farfesa lokaci na hararen mu a irin wannan lokaci da za mu yi bankwana da kai me za ka faɗi akan wannan tsari gaba daya da ita wannan fasahar sadarwa ta zamani ai abu ɗaya ne mai sauki cewa mu tsarkake zuciyarmu mu tsarkake aniyarmu in ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake aniyarka to wannan hanya ta sadarwa za ta taimaka maka wajen karatunka ko na boko ko na addini dan babu irin ilimin da ba za ka samu ba amma idan zuciyarka ba a tsarkake take ba kana da wata wani kuduri na daban to fa wannan hanyoyin sadarwa sai dai ta kai ka gabatanci amma ko ka je gabatanci ko ka je ga shari'a a zuciyarka ne wannan zuciyar ita zamu yi lanzano don masaurare nan muke bankwana da profesa abdullah oba adamu wanda suke ce ma dabu mai hawa biyu wato yana da profesa a wancan fanni na magana ilimi da ilimin tsirrai sannan kuma ya dawo da rana tsaka za a ciki nan akan bai ma sani ba Ba gane ba. aka ce shi ne duniya ta yadda ta ce ya zama kuma profesa kan hanyar harkin jarida da makamanta harkokin sadarwa wanda ya su wanda ya san shi kuma a yan shekarun nan ya san shi ne a bangaren harkar jarida Allah ya kara basira Amin.
Allah ya kara Amin, amin.
da tsawon kwana da baya su amfa zubu a madadin shi da kuma abokin aiki abakar muhammad general da gudu shi ce uba sharɗa da ya sarrafa na'ura da injiniyoyi da muke zaune sunan da wanda suke kan har da manyan gidan nan uwa uba masu saurare ya rusa alakan ke likita wasu alaikum allah sa da mu da alherinsa zuwa gobe laraba ta bawa ranar samu
yana da kayatarwa. Idan ka turo ki turo sako gare mu bayarwa. Don wayar da kan al'umma na kasan mu